أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai albarka ranar juma'a yau muna 23 ga watan ramadan hijira nan ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan yafar na shekara ta 2023 miladiyya wanda kan karatun mun littafin Sheikhul Islami wa Salat al-Anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu da ake ce masa Ruhul Adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafi na sharhi na Lubbul Lubbi muna cikin baitin da Sheikhul Islami wa Salat al-Anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu yake cewa law ya'lamu al-insanu man rahmanu yalqa shurura tahikan insanu da dan adam dai ya san waye mai rahama sharrori za su same shi yana mai dariya yana mai farin ciki bai damu ba wanda mai lubun lubbe ya gaya mana cewa shehu radiyallahu anhu a cikin wannan baiti ya kunsa abubuwa da dama a cikinsa wanda abin da ake nema a wajen mutum shine sanin Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan sanin Allah zai jawo masa ya dogara da Allah tabaraka wata'ala a cikin lamuransa gaba ɗaya shi ne ce da ɗan adam ya san mai rahama to sanin Allah nan ne zai jawo masa ya dogara sai ya karkasa abin gida gida ya ce akwai a tawakkul fi tasir dogaro da Allah cikin faruwa yaya wani irin hali kake kasancewa da Allah tabaraka wata'ala lokacin da abu ya faru da kai ba bayan ya faru ba lokacin da abin ya faru kana tuno Allah kana tuna Allah tabaraka wata'ala a lokacin ko kuma to shine a karatun da ya gabata ya mana bayanai irin abubuwan da ya kamata mutum ya kasance ya sani zai iya samunsa saboda dogara da Allah tabaraka wa ta'ala ba zai ga halittun ba sai ga ubangijin halittun shine yake fadawa cikin wasu yanayuka wanda aka yi bayani irin yanayin da dan adam zai iya zuwa cikin su wanda kuma saboda dogara da Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance ko addu'a ma ba zai yi ba ba sai ya roki Allah ba Allah zai biya masa bukata saboda bai taɓa shagalta ya bar Allah tabaraka wa ta'ala ba to sai yace akwai ahwal halaye da mutum zai iya fadawa cikin su yanayin sanin Allahnsa yanayin irin halin da zai samu kansa a ciki sai yace fadail ahwal li ashabiha inna man idda'a halan laysa huwa min ahli fa huwa mudda'in wal idda'a mazannatun min mazannati la'na wa mazlaqun min mazaliq halak قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لا فعليه لعنة الله المتابعة إلى يوم القيامة يشي منا فدي الأحوال لأصحابها كبر حالاye ga ma'abotansu to kamar yadda jiya da mun dan karanta magana akan ahwal din da mutumin da yake tafi a cikin hanyar Allah zai iya samun kansa a ciki to sai yake ga mana cewa su ahwal din halaye yanayin a bar shi a masu shi sani Allah tabaraka wa ta'ala shi zai ajiye ka a cikin yanayin da ka samu kanka a ciki to sai ce a bar waɗannan yanayuka a ma'abota yanayin kar a kai a wasu sai ce manidda'a halan wanda yayi ya yi da'awar wani hali laisa huwa min ahlihi kuma baya cikin halinsa baya cikinsa wato laisa huwa min ahlihi shi ba cikin wannan halin abun yace kuma yana ciki huwa mudda'in to wannan ya kasance mai da'awa wal da'a kuma da'awa mutum ya ce shi kaza ne mazannatu min mazannati la'ana zato ne daga cikin zantuttuka na tsinuwa wa mazlaqun min mazalikil halal sannan ɗiban saibi ne wanda zai gangara mutum ya fada zuwa ga halaka qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi tsaya da mutum sun fita gare shi yace man idda'a ila ghairi abihi wanda yayi da'awa zuwa ga wani wanda ba mahaifinsa ba wa huwa ya'lamu kuma alhali ya sani fal jannatu alaihi haram to aljanna ta haramta gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man idda'a ila ghairi abihi wanda yayi da'awa zuwa ga wani mahaifinsa awinta ma ila ghairi mawalihi ko kuma ya jingina zuwa ga waɗanda ba su ne majibintan lamarinsa ba fa alaihi la'natullahi a gare shi akwai tsinuwar Allah almutaba'atu ila yawmil qiyama wanda za ta bin sa zuwa ran tashin alkiyama sai yace mana fadil ahwali ashabiha wa la tad'aha fa inna man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna wa liyatabawwa muqadahu minan nari wa in tasaba ila ghairi jinsihi aw nawihi وهو يعلم أنه ليس من أبناء هذا الجنس أو النوع فتناصب إليه فقد استوجب بحق على نفسه اللعنة على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق المجاب دعوته بلا شك ولا ريب yace mana dai har yanzu ku bar halaye ga masu shi kar ku yi kar ku kira halin da ba naku ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kira yayi kirari yace abin da ba nasa ba to baya tare da mu falaisa minna baya tare da mu wale ta bawa maqalahu min nari ne mijin zaman sa a cikin gidan wuta sai yace fa wanda saba ila gairi jinsi wanda ya jingina zuwa ga jinsin da ba nasa ba aw nau'i ko kuma ba nau'in sa ba wa ya alamu kuma ya san haka annahu laysa min abnahi hadal jinsi baya cikin wannan jinsin aw nau'i ko kuma wannan nau'in fa tanasabu ilayhi sai kuma ya jingina zuwa gare shi فقد استجاب بحق على نفسه اللعنة to ya wajabta wa kansa la'ana ala lisani nabiy mustafa sallallahu alaihi wasallama akan harcin zabibin Allah ne Muhammadu tsaya da mai tsara sun ta gare shi as-sadiq al-masduq mai gaskiya abun gaskatawa al-muda'u da'watuhu bila shakkin wala rayb wanda Allah tabaraka ta'ala yake karban roƙonsa babu shakka babu kokonto a ciki to anan dai abun da ake so mu fahimta da ya ga mana cewa dan adam zai fada sanin Allah tabaraka ta'ala zai jawo ko shari ya same shi ma ba zai damu ba to da ya zama haka sai ya zama kar ka je kai kai da'awan abun da ba naka ba abun da ba naka ba kai da'awan cewar naka ne kai kirari cewar abu kaza naka ne ko bayan ba naka ba yace wanda ya faɗi wani hali wanda baya cikin ahalin abun kuma yace yana ciki to hakika yayi kirari ikirarin kuma wanda zai tabbatar da zato zaton kuma zai zama masa la'ana sannan ya samu wajen gangarawa na halaka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi ikirarin wani a matsayin mahaifinsa kuma ya sani ba mahaifinsa bane to aljanna ta haramta a gare shi to kaga nan wajen ana nufin duk abin da kai ikirarin sa kace naka ne to ya tabbatar nakan ne a tabbatar nakan ne sannan sanin Allah ma zai jawo ka boye ko da hakan din ne ba za ka bayyana ba amma yanzu sai ga mutum yana yana yana ikirarin halin da ba halinsa ba musamman a cikin mu yan tijaniya yan faila mutum haka kawai sai ya ce shi sharifi ne ya nemi kayan sharifan irin shiga su yayi ya zo kan jama'a ya ce ga shi shi sharifi ne shi jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kaga yayi yayi kira ya kira mahaifin da mahaifin sa misali ya kai inda ba haka yake ba sai ya fada in ya fada su ko mutane saboda son su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su kyautata masa su masa duk abin da ya dace bayan shi ya sani cewa shi ba sharifin bane ba to mutumin da ya zama haka ya yi kira zuwa ga mahaifin da mahaifinsa ba saboda a girmama shi a biya masa bukatunsa to aljanna ta haramta a shi amma kai sufi bawan Allah ba ruwanka da binciken sai ka gano mutumin nan kan sharifin ne na gaskiya ne ko na ƙarya ne kai ba ruwanka da yin wannan kai ba za ka yi ba in ya zo shi kenan sai ka masa kyakkyawan zato ka rungume shi ku yi ku wuce shi kenan ba za ka nuna masa cewa kai kana tsammani ba ƙarya yake yi ba amma in ya san ƙarya yake yi to aljanna ta haramta a gare shi aljanna ta haramta a gare shi in ya zama haka sannan kuma ya ce wanda ya yi ikirarin wani a matsayin mahaifinsa ya san ba mahaifinsa ba ne sai ya ce shi ɗan wane ne ko shi jikan wane ne saboda za a biya masa wata bukata ne wannan ikirarin ya ce shi ɗan wane ne ko jikan wane ne ko za a gan shi da da daraja ko da mutunci saboda ya ya ya, ya danganta zuwa ga can to aljanna ta haramta a gare shi shi ma shi ma aljanna ta haramta a gare shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda wanda wanda ya yayi kirari zuwa ga wani mahaifinsa sannan kuma ya kira wasu a matsayin majibintan lamarinsa to aljanna ta haramta a gare shi kuma Allah ya la'ance shi a duniya da lahira gaba daya inda yayi irin wannan kira to saboda haka sai ya gaya maka cewar kabar kabar kiran wato da'awa na halayen da ba halinka ba kar kai kar ka kira to yanzu wanda yake wanda yake tafiya a cikin hanyar Allah ne zaka samu wai zai zo yana ikirarin cewar shi abu kaza ne shi abu kaza ne ko shi yana kan matsayi iri kaza ko shi yana kan kadami kaza to lokacin da yayi cewar yana kayin gurin har zai fada to ya sako kenan daga lokacin da yaji ya kai wajen har yana iya fada to ya sako kenan ya fito a ciki to ba a so a yi da'awa a cikin harkan tafiya cikin harkan Allah tabaraka ta'ala kar ka kuskura ka ce kai yanzu kana da abu kaza na farko dai da'awar da ba a so a yi shine kar ka jingina abin da ba naka baka ce naka ne abin da ba naka baka ce naka to kaga wannan wuri mutane da yawa sun fada ciki in ka zo za ka samu mutum ya sani bai iya ba bai cancanta ba a cikin abu sai ya ce shi ne zai yi yana da'awar ya iya ma musamman magana addinin musulunci ba inda aka ake aka rena kaman wannan wuri haka mutum zai zo ya ce ai shi shi malam ne zai karantar ko bai iya ba ya sani amma saboda waje ne mai sauki kowa ma zai yi in ya ga dama kawai shikenan sai runguma ya kama yi kaga yana yana ikirarin abun da ba nasa ba kenan ba nasa bane ya sani amma ya kama ya zauna a kai to wai har harkan tafiyan sufanci tafiyan Allah wai har wannan ma za masa ƙarya to shi in kai ƙarya ma ba zai ƙaryatu ba yanzu ka zo ka kace ka faɗi wani hali kace a kai yanzu ai ka kai makami iri kaza a cikin tafiya a cikin shanin Allah ko ka kai wuri kaza in ƙarya kake ma zai bayyana za a gane ƙarya ne ba sai an sha wata wahala ba za a gane ƙaryanka amma saboda su bayan Allah kyakkyawan zato suke yi wa kowa ko an gane ƙaryan naka ma ba za a fito a ce wani abun da kake ikirarin na Abubakar shi ba za a maka wannan ba amma sufi dai wanda ya san Allah tabaraka wataala baya kiran abun da ba nasa ba ya jingina na san ma ana cewa kai ka kai kaza yana cewa ban kai ba ka kai matsayi kaza ya ce a shi bai kai sai dai in wuri ya kai wuri bayan da aka iya sai an bayyana sai ya dan bayyana kaɗan to saboda haka sanin Allah ne zai jawo maka ba za ka bayyana irin waɗannan abubuwa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi kirarin abun da ba nasa ba ya nemi wajen zama sa a gidan wuta gaba ɗaya to kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai kirarin abun da ba naka ba ka nemi wajen zaman ka a gidan wuta mutane yanzu ba sa lura da la'akari da wannan kawai sai kana ikirarin cewar kayanka ne abun wani ka ce ya zama naka ana yin irin waɗannan abubuwa da yawa za ka gani jama'a suna yi ka je ka mallaki waje ka ce naka ne kuma ka san ba naka ba ne ko kuma a'a ka je ka in ka fi sauran dangin mutumin karfi ka je ka ce ai kai ne dan uwansa na kusa ma saboda za ka samu wata fa'ida ko ba haka bane abin da ba naka ba da in ka bada shi naka to ka nemi wajen zaman ka a gidan wuta Allah ya kiyaye mu sai ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yana ga maka cewa ba a so mutum ya jingina kansa zuwa ga jinsin da ba nasa ba ko nau'in da ba nasa ba sannan ya sani cewa shi baya cikin wannan jinsi ko ba cikin wannan nau'in na mutane ya sani ya fi kowa sani kuma ya je ya manne da su to la'ana Allah ta tabbata gare shi su bayan Allah nan fa na gari ba sa fitowa su bayyana kansu su ce su ne kaza ba sa yi akwai wani sharifi da aka yi a Zaria jikan jikansa muka haɗu da shi yana faɗa mana ya ce shi kakansa da ya zo Zaria ya leƙa ya leƙa ga yaya abun yake sai ya canja sunansa ma ya ɗauko wasu sunaye irin na Hausa wannan wanda babu alamun komai a ciki ya mai da su ya mai da shi shine sunansa yace yana ɗiban yana kwanciya a rana saboda ya baki sannan zai ɗauki gawayi ya shashafa a fiskarsa in an gan shi a kar ma a ce yana da alaman fari-fari balle a ce masa sharifi ko alaman babu ko baka isa ka zo gabansa ka tsaya ka ce masa sharif ba baka isa ba baka isa ka gaya masa wannan ba zai ce maka bai yarda ba bayya su kuma sharifin ne to wannan wanda yake da abun ma an fi so ya boye wai saboda yana da in ya bayyana tafiyarsa cikin sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala zai koma baya in ya fito ce shine wane kuma wane ne amma ya fito ya faɗin yana ga koma baya to wannan halin shine ake so mutum ya gane Allah tabaraka wataala a ciki in ka samu yanayin ka cikin wannan to kar ka kuskura ka bayyana ka yi kirari abun da ba naka ba ka san ba naka bane sai ka ce naka ne ka zauna a ciki sanin Allah tabaraka wataala zai hana ka yin wannan saboda zai zama maka sharri sharri zai koma maka aikin da kayi kirarin abun da ba kayan ka bane sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala zunul ladzi yatarakkabu mai lubulub ya ce wala zun lazi tarkabu dawa wal idda annahu ala mafazati min al'adati mutajin bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan wanda yake daukan da'awa yana cewa shi kaza ne shi kaza ne kada ya tsammani zai tsira daga la'anar Allah ya kaba hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa laqad ishtaradat ala rabbi shartan la khulfa lahu fa qultu allahumma inna ma ana basharun aghdab kama yaghdibun wa ajidu kama yajidun فأي, مس... فأي المسلمين ضربت أو سببت أو لعنت أو آذيت فاجعلها له مغفرة ورحمة وقربة تقربه بها يوم القيامة yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle hakika na sanya sharadi ya ubangiji na sharadin da bazan saba a cikin sa ba ina cewa ya ubangiji na lalle ni mutum ne ina bakin ciki ina jin haushi kamar yadda suke jin haushi sannan ina jin bakin ciki idan an yi abu kamar yadda suke ji sauran mutane saboda dukkan musulmin da na na munana masa na dake shi ko na zage shi ko na la'ance shi ko na bata masa ya Allah ka sanya wannan abun da na masan ya koma gafara da rahama da kusancin da zai kusantar da zai kusantar da shi zuwa gare karanta shari'a to kaga anan wajen ana maganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wani hali ne da zai iya shiga cikin sa shi kansa wannan halin yace inna ma ana bashar ni mutum ne kamar kowa sai da duda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa kowa kuma zai faɗa mana idan mu koya saboda kai zaka zo ka shiga halin amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama da bakin ciki da farin ciki duk yanayi ɗaya yake baya canjawa idan zai faɗi abu a cikin yanayin bakin ciki a cikin jin haushi to haka za a yi amfani da shi in ya faɗa ba za a ce a yanzu ya dawo ba yanzu ya dawo ya fasa wancan zancen ya yi a'a yadda ya faɗan nan haka yake to amma sauran mutane suna da ahwal za ka shiga wani hali za ka fita nan ranka ya ɓaci nan kuma ka dawo to nan ake so nan wajen ake magana to shi na sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ni mutum ne kamar sauran mutane ta wajen bangaren jin bakin cikin abu bakin ciki ya zo jin haushi abu jin haushi ya zo zan iya jin haushi zan iya yin baki zan iya jin bakin ciki to ya Allah duk wanda na ji haushi ko na ji bakin ciki sai na buge shi ko na zage shi ko na la'ance shi ko na cutar da shi Allah ka sanya wannan abun da na masa ya koma ya zama gafara da rahama da kusancin da zai kusantar da shi zuwa tashar kiyama kaga wannan abu ba yi ba amma ne sallallahu sai yake roƙon Allah ya maida mummunan da inda zai yi wa wani ba to Allah ya maida mummunan ya koma gafara da rahama da jin kai yana roƙawa shi wanda aka masa hakan sai ce to فالذي يبدو في هذا الحديث أمثاله لا يكل من تنبيه التلميذ والمريدين والأمة أجمع أن أجمع أن المشرك له جانبان في حياته وكيانه وما أدراك ما الجانبان yace abin da yake fito a cikin wannan hadisin shine da kwatankwacin sa yana fito maka da cewa shi mu- shi muridi ko shi almajiri da muridi da al'umma gaba ɗayan su sun haɗu akan cewar shi mai shiryar da su yana da fuka-fuki guda biyu a cikin rayuwarsa da kasancewarsa to wa ma zara kamar janibani wani irin fuka-fukai ne guda biyu yake da shi yana da jan- janib guda biyu bangare guda biyu kowa yana da shi to waɗannan bangarori guda biyu su ne ake so kai ka haɗa su su zama hali ɗaya kake a cikin duka biyu kowa yana da shi guda biyun nan yana da bangaren sa guda biyu amma dai kaji na annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya zama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yayi ma duk da mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yayi amma ya ce in ya cutar ko ya ko yayi abu muna wani to Allah mai da wannan abu ya zama gafara da rahama da kusanci zuwa ga Allah tabaraka ta'ala to sai ce mana a nan wajen dukkan wani almajiri ko muridi ko ɗalibi al'umma gaba ɗaya mai shiryar da su yana da fiska guda biyu yana da hanyoyi guda biyu a cikin rayuwarsa da kuma kasancewarsa ya ce waɗannan hanyoyin su ne janibin ruhi wa janibin bashari akwai ɓangaren ruhinsa sannan akwai ɓangaren jikinsa kuma akwai ɓangaren ruhinsa akwai ɓangaren jikinsa ya ce janibin ruhi wa huwa allazi min ajalihi kunta ayyuhas salik tattabi'ahu liyu'allimuka mimma ullima rushdan ittiba'an lahu adabihi wa qad sabaqa li jalli hadhikr yace bangare na farko shine bangaren ruhinka ranka kenan kai dan adam wa huwa allazi min ajli saboda shine kunta ka kasance ayyuha salih kai mai tafi akan hanyar Allah nan tattabi'ahu kana bin shehinka liyu'allimuka mimma ullima rushdan saboda ya sanar da kai abin da ya sani na shiriya ittiba'an lahu adabahu sannan kana bin sa kana masa ladabi wa garsa baga lijin lihadikar kuma riga an karanta a ba irin laduban da za ka yi wa shehinka ko bayan Allah duka irin ladabin da za ka musu wala tu khalifu walau bana fasadu rayihi fa kun da babun zattisa haka dai an karanta cewa karka saba masa ko da abin da ya bayyana gare ka kamar yayi abin da ba daidai ba wa kun kamar yitan ka kasance kamar mamaci a gabansa haka an faɗi abubuwan da za ka kasance a gaban shehinka. To wannan, shi mai shigar wannan, ya gane cewa wannan salikin nan ya zo wajensa ne don ya karantar da shi, don ya ilmantar da shi abin da ya samu shirya a wajensa. Shi kuma muridi ya kasance yana bi, yana ladabi a cikin binsa, a cikin abin da yake nema. Wannan kaga janibi na ɗaya kenan. sai ce janibul bashari akwai kuma janimi na dan adam taka na rai na mutum jikinsa kenan ba rayinsa ba sai ce fali alamu talmiz aw murid anna murshidahu basharun yaghdab wa yajid wa yanfa'il فليحتذر مما من شأنه أن يثير فيه الغضب أو الانفعال المحزن يجي آه فليعلم التلميذ أو المريد ɗalibi ko almajiri ko muridi ya sani anna murshadahu wanda yake shigar da shi dinnan wanda zai shigar da shi zuwa ga hanyar Allah nan basharun mutum ne yaghdab wa yajid zai zai zai fishi kuma zai ji bakin ciki wa yanfa'il sannan zai iya aikata aiki kowane iri falyahtazir mimman mimma min sha'anihi an yasira fil kadab saboda haka ya kiyaye a cikin sha'aninsa abinda zai jawo ya ji bakin ciki din aw in fi alim hadan ko kuma ya jawo ya sa shi ya aikata abin da rai zai baci nan ana gaya maka cewa kai da kake bin hanyar bayin Allah nan kana da murshidinka wanda zai shirya da kai zuwa ga hanyar Allah to ana so ka sani kai shi ma ka sani cewa wannan mai shiryar da kai din mutum ne saboda ka zai bakin ciki zai farin ciki duk waɗannan ahwal din suna samun sa tunda shi mutum ne shi sannan zai iya aikata wani aiki to saboda haka ka kiyaye daga sha'anin sa kar ka je ka aikata mummunan abun da zai jawo ka jawo ya fada yayi wannan yanayi na bakin ciki ka kiyaye saboda hali ne kuma zai iya samun sa kai za ka yi ƙoƙarin kiyayewa shi ko murshidinka mai shi yadda kai shi ma zai kiyaye ya yi ƙoƙari ya gane halin baƙin ciki da na farin cikin ya yi ƙoƙarin haɗa su yadda ba zai munanta maka da yawa ba kai kuma za ka ƙoƙari ka kiyaye saboda ka san akwai bashariya a jikinsa ba ruhiyan ba ne kawai ba ruhin ne kawai zalla yake aiki ba akwai jiki saboda ka jiki kuma dole sai ka yi halin jikin tunda jikin yana nan a jikinka sai ce sun ma'allar murshidi an yi arifa anna talmizahu hadha bashar بحسن ظنه استطاع أن يرى فيك نورا يرتشر به إلى نير رضا الله ورسوله yace sannan har yanzu kai mai shiryarwa ka sani wannan ɗalibin naka ko almajirin naka wanda kake tafiya da shi dinnan za ka kai shi kan hanyar Allah ka sani shi ma mutum ne shi ma mutum ne da kyakkyawan zaton ka cewar kana ganin Allah dadin Allah taimake shi zai samu haske na shiriya zuwa ga samun yardan Allah da manzonsa kai ma ka dauka haka cikin rayinka fa min mahal Allah tazur minhu kazaya saboda haka abu ne korarre kar kana sa wa ranka cewa ba zai yi mummuna aiki ba zai zai yi mummuna aiki kala kala saboda haka falyuqabilhu bil afwi li jamil wa husnul safi war rahma sai ka fiskance shi da yafiya mai kyau da kyakkyawan tausasawa da yafewa da jin kansa haka zaka na masa tunda ka san Allah tabaraka wataala sanin Allah ne zai jawo haka alayhi wa insanu war rahmanu yalqashu rudahi dal insanu du wato ba wanda yasa Allah tabaraka wataala shiru za su same shi bai damu ba kana shehi ko kana mai shiyarwa sai muridin ka je wani aiki sai ka zo ka bude masa wuta kana ta masa to ina sanin Allah naka yake ya bata kenan dan in bai bata ba za ka masa irin wannan yanayin ba tun da zaman dole a yin kana zaune kan za a yi kyakkyawan hali kyakkyawan yanayi kuma za a yi yanayin da ba shi ake so ba to in ya zo ya za ka yi sai kana tina sanin Allah tabaraka wata'ala sharrorin in suka zo sai ya zama ka damu ba saboda haka wa yad'u misl hadhihi da'wati nabawiyya kai mai shiryarwa kai murshid din nan ana so kana yin addu'a irin addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam din nan yayi ko da an maka mummuna sai ka roƙa wa wanda ya maka mummuna ka roƙa masa Allah ka ce Allah ka mai da abun nan da ya mini mummunan ya zama masa rahama da gafara da jin kai sai ka yi irin wani addu'a ba ba ka riƙe ka ce yayi kaza ba sai ce raja'a mahawi ma qad yuraddu ala fatati lisani min al-la'nati ala zalika tilmidul qati qatun ghayr mutamid yace kana mai da hankali kana kwadayin a yafe a shafe a kan abin da yake harcin irin wannan wanda ya yi magana na la'ana ɗin a kan wannan ɗalibin naka saboda kuskuren da ya yi ko abin da ya yi wanda ba daidai ba a cikin dogaransa saboda haka nan dai ana gaya maka kai mai shiryarwa ko kuma kai mai neman shiriya dukan ku halin ku ana so ya zama guda ɗaya dole za a yi bakin ciki dole za a yi farin ciki to idan halin farin ciki ya zo kana bin shehinka to shi shehinka ya gane cewar fa kai dan adam ne zaka yi masa halin bakin ciki kai ma kuma ka gane shehinka na fa dan adam ne zai yi zai iya shiga wani hali wanda ba ba na jin dadin ba saboda ka zai iya shiga halin bakin cikin shi ma saboda ka kowa a cikin ku sai ya dage yayi ya gyara hawal din nasa duk halin da ka samu kanka ka karba shi da shi sa shi ya kawo maka na sharri saboda ya fi wahala wannan da ya alimin insanu war rahmanu yalqa shurura dhahikan insanu da dan adam ya san ayin mai rahama to sharrori za su zo ma ba zai damu ba amma nuri din ka yayi abu guda daya mummuna sai ka hau kansa kai tayi kai tayi kai tayi to ina sani Allah yake ko shehin ka yayi wani abu wanda ya dan kauce yayi kuskure ba haka kamata yi ba akai kuma yi wa wani ba to kai karka karka karka kawo cewar ya za a yi ma haka ka rike ka zauna sai ka gane cewar wani hali ne fada zai iya dawowa cikin hayyacinsa ya zauna ko bai rage masa darajar komi ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala tunda ai su su waliyan Allah mahafuzai ne ba ma'asumai bane su Allah yana kiyaye su ne suna aikata abin da ake kaman ba daidai din mutum za su dawo amma wannan din ma makamin da zaka yi ka gane cewa sun yi aka ba daidai ba sai ka dade saboda a malaman suna cewa hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin kyawawan masu biyayya wa Allah kyawawa hali suna kyau da ake ga sun yi aikata aiki kyakkyawa to wato wannan halin ya zama ya zama ba ya zama munanan ayyuka ne a wajen muqarrabina wannan din saboda haka abin da ake so da gane anan shine duk halin da ka samu kanka a ciki to kana tuna Allah tabaraka wataala kar ka manta shi ko kai muridi ne ko kuma ko kai mai shiryarwa ne sai yace fal ya'lamu muddai anna hadha alhadith bima fihi min ad-da'wati an-nabawiyya yanalu min al-la'ni an kasb al-ghadab bighairi haqq la man ya'tabiru itikab al-mukhalafati min al-ma'asi aw jarimati kunha wa ghayatiha an tawrama al-jannati ala sahibiha wa hadha li hadithin akhar ذكره صاحب الكنز من ولد آدم أنا فأيما عبد مؤمن لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنه فجعلها عليه ثلاثا sai ce mai ikirari ko mai da'awa akan wannan hadisin a cikin abin da yake cikin sana addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciki cewa ya lalu min la'ani an kasabil ghadabi ghairi haqq har wanda ya jawo aka la'anci mutum ba tare da saboda fishi ne ya jawo aka lance shi ba tare da haƙinsa ba? ba ba yana nufin fa wanda aka lance shi akan ya saba ba ne ya yi mummuna aiki ba ne Allah duk wanda na la'ance shi ko na zage shi ko na ɓata masa Allah ka juya wannan ɓata masa da na yi ya koma gafara da rahama da jin kai a gare shi to wannan ba ana gaya wanda ya je ya aikin da ya kamata a tsine masa ba ne ko kuma yayi aikin da ya kamata a zage shi bane ko yayi aikin da ya kamata a cutar da shi bane a'a shi ba aiki ba mummuna aiki yayi ba yanayi ne ya jawo hali ne ya jawo sai aka gaya masa irin waɗannan maganganun munana ba wai aikin tsinuwan yayi ko aikin la'anan yayi ko kuma a'a aikin da ya kamata a zage shi yayi ba in wannan aikin ka misali yanzu mutum ya je na aikata mummuna aiki sai aka ce Allah an tu Allah ala zalimi Allah ya ce la'ana Allah ta tabbata akan zalimai sai wani zai ce Allah tsinewa ne misali ko Allah tsine wanda ya abu kazan nan to ba shi ake magana ba ba shi bane ana maganan wanda aka tsine masa ne lokacin da bakin ciki ya faru ba wai yayi mummuna aiki ba to shi ake magana nan wajen ko kuma ya aikata wani laifi ne mummunan laifi wanda ya kamata a masa haka din to wannan aikin nasa mummunan lamun ya kai haramta masa aljanna ya ce wannan hadisin yana bayani ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisin har yanzu irin haka cewa daga 'ya'yan annabi adamu gaba ɗaya zuwa kaina duk bawan da mumini ne ni a garin wani hali na shiga wani yanayi sai na la'ance shi ko na masa ba daidai ba ko ba haka yake ba Allah ka juyar da wannan abun da na masa ya kuma salati a gare shi ya kuma aminci a gare shi to kaga anan wata magana ce wanda su munanan ayyukan da kai ma Allah zai iya juyar da su su koma kyawawa Allah zai iya juyar da su su koma kyawawan ayyuka Allah yana da ikon haka to shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙa kaga yanzu ya maye gurbin abinda aka maka mummunan da kyakkyawa ake roƙa maka haka to wannan makami ana so ka kai shi in ka munanta a wani ma ka ɗauki wani aikin ka masa ka ce Allah ka mayar masa gurbin wancan mummunan da na masa duk ana so mutum ya irin wannan sai ya ce fa iyaka wa tawakkul ya ce to a gare ka dai yanzu a wannan du taqrirul awwal ne du bayani ne na farko yake bara ya ce a gare ka dai ka dogara da Allah amma kar ka yi tawakkuli shine ba ka dogara da Allah ba ka dogara da mutane yace fa inna usul adab wannan mummunan ladabi ne fi sabili talab a cikin nema wa alayka akin salikul karim rahimanallahu jami'an yace ya kai dan uwana saliki mai girma Allah mana rahama ga baki ɗayan mu an tudrika hada takrir al-awwal alladhi huwa ta'awun wa ta'ayush yace ina so ka fiskanci abinda wannan takrir al-awwal din ya kunsa wato bayani na farkon nan shine ka gane taimako da rayuwa idrakan jamilan ka fiskance su fiskanta ka gane su ganewa da samu a yadda za a taimake ka da yadda za ka rayu ka gane su ganewa duk bayanan da ya kawo a ciki akan wannan ne sai yace raja'an an yasala alayka fahimu sa'ir taqarir allati nuwaddu arbaha fi sabili isbati hukum tawakkuli ala tarihi al-asbabi bidawa tawakkul yace saboda in ka gane wannan bayanin da muka yi duk bayanan da aka yi na maganin wato dogaro da Allah nan zai jawo maka ya maka sauki ka fahimci sauran bayanan da za a kawo wanda za mu kawo su nan gaba wanda suke tabbatar da hukunci na wanda yake dogara da mutane ya bar Allah ya watsar da sabuba ya ki ya aiki da sababi duka ya ce kuma yana da'awar wai shi ya dogara da Allah ne to abin da ake so ka gane a nan shine neman taimako da rayuwa ba wai yana nufin rashin dogaro da Allah ba ba wai yana nufin baka dogara da Allah bane ka ce ba za ka nemi taimakon kowa ba za ka rayu kai ɗayanka ba za ka rayu da kowa ba to wannan ba tawakkali kai ba dogara da Allah shine ka rike waɗannan musabbabatin asbab din nan amma kana ganin mai yi shine Allah tabaraka wa ta'ala ba waɗannan sabubban ba sababin nan ba zai maka komi ba mai yi shine Allah tabaraka wa ta'ala to dukkan bayanan da ya a cikin nan yana gaya maka cewar ka fahimci haka ne ka gane cewar Allah ne mai yi duk halin da ka bada ciki ka fahimci haka kar kana jin cewar mutane ne za su maka ko kuma yanayin ne da ya zo a haka ya ja maka wannan sai ce taqriru tsani bayani na biyu ya ga maka na farko wanda shi ya kunshi yadda zaka taimakon juna da kuma rayuwa tare to dogaro da Allah ne jawo haka sai ce to bayanin da zai ka maka na biyu kuma shine tudaffiqu ila ishtibaki bila qu'ud ka tunkuɗar da shiga cikin lamari ba tare da zama ba kar ka ce a a ashe ya ce lai alamul insanu mar rahmanu ya kashi ba zahikan insanu ai mutum da ya san Allah mai rahama sharri za su sami shi bai damu kai kan ka san Allah saboda ka ba za ka sake motsawa ba za ka zauna kawai ba za ka komi ba sai ce to wannan shine taqrirus sani bayani na biyu da zai kawo yanda za a yi ka shigar da lamura cikin abu ba za ka zauna ba sai ce innal qur'anal karim yatahaddath an ba'd az-zuruf allati zahara fiha an al-mu'minina as-sadiqina hum alladhina yattakhizuna Allah wakilan yaqulu subhanahu wa ta'ala an al-mu'minina fi ghazwati uhud alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel yace mana lalle al-qur'ani mai girma ya bada labari akan wasu lokuta wanda ya bayyana cewa su mu'minai masu gaskata Allah humul ladina tukizuna Allah wakila sune wanda suke rikan Allah a matsayin abun dogaran su Allah tabaaraka ta'ala yana faɗa akan mu'mine a cikin gazo ta Uhud yakin Uhud alladina qala humun nasu lalle ba sune waɗanda mutane suka ce musu innan nasu qad jama'u lakum lalle jama'a sun haɗu akan ku fakshawhum ku ji tsoron su fa zadahum imana sai ƙara musu imani ma wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya ishe mu kuma madalla da wanda yake Allah matsayin abin dogaransa sai ce ma za kana cin natija to me me cin nasarar wannan abu inna ma ubir Allah subhanahu wa ana bi qawli shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin fadin sa fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yususu wa tawridwan Allah wallahu zu fadlin azim sai suka dawo da ni'imar ni'ima daga Allah da falala daga gare shi ba wani mummunan abu da ya shafe su suka dawo suka bi yardan Allah lalle Allah mai falala ne mai girma su wane ne waɗannan mutane manhum haula'i ce su waɗannan yace innahum sune allazina sajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabuhum alqar sune wanda suka amsa da suka amsa wa Allah da manzonsa bayan rauni ya same su to anan da ya kawo bayanan yana magana akan gazo ta Uhud da aka je aka yi a gazo ta Uhud an yi nasara a zahiri akan jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi nasara duk da zai kawo bayanin ma amma zan mana shi a dunkule kafin mu karanta abin da ya faɗa da aka yi nasara sai Abu Sufyan ya ce har sun kama hanyar tafiya gida su kafirai kenan sun yi nasara sun kashe musulmai da yawa sai ya ce to yanzu kuma koma gida mu ce mu muka yi ba mu komai ba ba mu kashe Muhammadu ba ba mu kashe kowa ba me aka yi kawai mu koma sai ce kawai su koma su koma kawai su je su tare su su sake tare sabon annabi sallallahu alaihi wasallam to shine suna yunkurin komawa sai suka haɗu da wani suka ce ya je ya tsorita su ya je ya ga musu kasuwa sun dawo da sun haƙura an gama yaƙi amma yanzu za su zo madina su ƙarasa su kawai to shine mutumin ya zo ya ce musu lalle fa kaburan makannan sun sake haɗuwa ai za su dawo za su zo su ci gaba da yakan ku sun dawo ku ji tsoron su ba kai ne yanzu an zo an ce maka ga wani fa ya gama shiri zai zo ya gama komi za a zo a kama ka misali ko ga polisi yana zuwa ko ga kaza kaza yanzu nan zai zo same ka me za ka yi ai ba sai an ce ka zo jiya ba dama za ka zo ita ka fara sake-saken ina za ka shiga ina za ka fita to su da gaya musu haka sai suka ƙara jin imani ma ya zo musu ba zuriya suka yi ba sai suka ƙara jin imani suka ce ai Allah ya ishe mu ma da Allah da wanda yake Allah a matsayin wakili sai Allah ne zai zai yi komai mu me zamu yi shikenan da suka faɗi haka sai suka koma gida kafiran da musu iya zuwa ba duk da zamu karanta tarihin gashi nan ba su iya zuwa ba ba su zo ba sai suka koma gida cikin falalan Allah ba abin da ya same su na cutarwa kuma ga yardan Allah saboda mai sun yarda da Allah la ya'lamu insanu man rahmanu da dan ya san waye mai rahman nan in sharri aka ce ga sharri ya taho ba zai manta Allah ya kama sharrin ba abu kaza ba zai same ka sai ya ce Allah ya kawo shi shikenan ka yarda da Allah kawai amma lokacin da kaga cewa a abu kazan nan to ka dawo kenan kaga abun kaga sai cuta ya same ka to su ko mutanen daman su ne waɗanda suka amsa kiran Allah da manzonsa bayan ciwo ya same su dan da aka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga kafiran Makka suna shirin dawowa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya je yaki jiya shine za a fita da shi yau banda wanda bai je ba wani da raunin sa duk an ji ciwo a jiki to wanda suka ji ciwon su za su fita kaga tsoron Allah zalla kenan cewa na je jiya ma an yanke ni kuma yau ma a ce ni zan fita to su suka fita su da suka ji ciwon aka ce su za su fita suka je kuma saboda sun dogara da Allah tabaraka ta'ala ba abin da ya same su to ga kisan da ya kawo mana yace ma qissatihim innal mushriki makkata lama asabu ma asabu min almuslimina yawm uhud aka zo fil awdati ila ila makka falam basamaru fi sayrihim nadamu lima lam yata yutammamu ala ahli almadinati wa yaj'aluha faisala wa kana min kalami yace lalle mushrikan makka da suka samu abin da suka samu suka yi nasara akan musulmai a yakin uhudu aka zo fil audati ila makka sai suka kama hanya su koma garin makka wala masamaru fi sayrihim nadamu bayan sun fara tafiya cikin tafiyar su suka yi nadama suka ce ah lima lam yutammimu ala ahli madinati me yasa ba za mu gama da mutanen madina mun nan bare wa yaji aluha fa salam umai da garin madina ya zama kaman babu shi ai kama abun da ya kamata mu yi kenan to in wuce mun yi nasara amma mun basu koma gida awu mu komai ba makanin kalami yana cikin maganar su la muhammadun qataltum ba muhammad ku kashe ba wala kawakib adrabtum sannan kuma ba kaya kuka samu suka biyo ku ba ba taurari ne suke bin ku ba komai ba ku samu komai ba bisa ma sanatu suka ce kai tur da abin da kuka yi irji'u ku koma wa aradul awsi ila madina sai suka yi niyan koma cikin garin madina suka ce za su koma ba za su yadda ba tunda ba su ba su komai ba walakin abu safiyan lam yansa yawm badr sai dai abu safiyana bai manta abin da aka yi a ranar badar ba ya san an yi ta a wannan ranar su sha wahala walan yansa an da fi'ata qalilata yawm badr galaba salatu amsalha kuma bai manta cewar jama'a yar kadan ta yi nasara a badar akan jama'an da ta kai ta sau uku ba ma'a wufratul uddati fil kasra sannan tare da cikan kayan yaƙi kuma ga yawa amma duk da haka Allah ba ni sallallahu alaihi nasara a yakin Badar saboda haka har yanzu duk da sun yi nasara a Uhud yana dan tsori shi kadan bai kaman bai yadda ba fa uhibba awwalan an ya'jima la'udul muslimin saboda haka sai ya so ya bamba ya ya boye abun koma wajen musulman ya dan shigar da abun shigar rudani dai tukun kafin su koma saboda kasu je su koma abu ya juye yana dan tsoron me zai faru wa kana Musa da Fati an marra bihi rakubun min abdukaisin to cikin yanayin da yake bi wajen tarewa din sai ya haɗu da wani mahayi daga cikin mutanen abdukaisin faƙala sai ya ce masa aina turid ina za ka je ƙala nuridun madina ya ce zan tafi madina ƙala walima me za ka yi ƙala nuridun namira ya ce zan je neman abinci ne ƙala fa'ala antum muballiguna anni muhammadan risalatan arsalakum biha ilayhi shin za ku isar min da wasiƙar da zan ba ku kai wa muhammadu wa ahmil lakum fil maqabil zalika zabiban bi ukaza idza wafaitumuna yace idan kuka kai wannan wasiƙar tawa wa muhammadu to nayi alƙawari zan ba ku zabib a kasuwar ukaza zan cika muku zan ba ku zabib a kasuwa tunda ku nema abinci ne zafi ku kalu na suka ce to shikenan qala sai yace idza wafaitu muhammadan fa akbiruhu anna qad jama'ana al masira ilayhi wa ila ashabihi linasta'sila baqiyatihim idan kun cika kun isa wajen Muhammadu ku bashi labari ku ce masa lalle mu mun shirya za mu taho zuwa gare shi da shi da sabansa mu karasa su za mu zo mu karasa su tunda mun jijji musu ciyo saura kaɗan to muna zuwa za mu zo mu karasa su haka za ku faɗa ya aiki su waɗannan mutane abu kai sai shi abu safiya umar rakab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa bi hamra wal asad sai wannan mahayin ya zo ya samu annabi ya rantsa tabbata gare shi annabi yana hamrawul asad bai ma karasa cikin garin madina ba fa akbaruhu bil ladhi qala abu sufyan wa ashabuhu sai bashi labarin abun abinda abu sufyan ya faɗa da shi da sahabbansa fa kana raddul fi'li inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu ma sawwarahu Allah ta'ala bi qawlihi الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن يمسسهم سوء وإدوان الله والله ذو فضل عظيم sai ya ce da ya gaya masa ga abin da Abu Sufyan ya faɗa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da kyakkyawan mayarwa da shi da sahabbansa shine abin da Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani shine da mutumin yazo ya ce musu lalle jama'a sun taru akan ku kafiran maka ga sunan sun yi shiri suna zuwa ku ji tsoron su hakan sai ya ƙara musu imani suka ce mun dogara da Allah madalla da wanda yake Allah mazai abin dogara sa sai su koma daga da ni'ima daga Allah da falla daga Allah babu mummuna abu da ya same su suka samu yardan Allah kuma Allah ya falla ne mai girma to wannan abun suka yi kaga an gaya musu ya kamata su tsorita su tada hankali su ce sun fada wani hali ba su fada ba sanin Allah ne zai jawo maka haka in ka san Allah tabaraka ta'ala ya ce ga sharri ya tinkaro ka zai zo ya same ka koyo ko gobe ko anjima sai ka miƙa wa Allah tabaraka ta'ala lamarinka ba za ka ga sharri ma balle ka ga yana tasiri to wannan dai shine ya kawo mana wannan kissar ne saboda ka gane cewar sanin Allah tabaraka ta'ala shi zai jawo ka shigar da tsoron Allah a cikin lamarinka amma abin da zaka ka gane a nan shine ai da aka zo aka ce musu ga sunan sun shirya ko za su zo su yaƙe ku Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kowa ya zauna ai ba cewa kowa ya zauna ba a shirya a fita a ji a same su sannan kuma ya ce wanda suka ji ciwo ji a wajen yaƙi su za su fita yau banda wanda bai je ba wanda bai je ba kan shi ba a gaice shi ba masu raunuka a jikinsu da raunin naka ka ji ciwo kana faman ciwon to kai ne bai fita yau kuma saboda yarda da Allah tabaraka ta'ala kada ce a to waɗannan sun ji rauni saboda haka ai yanzu kan sai a nemo wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka bai ce wanda suka ji raunin su za su fita da su za a je ayi to kaga ka shigar da tsoron Allah cikin lamarinka ba wai misali in wani abu ya same ka kamanta Allah ba ai ga rauni ya same su kuma babu ɗaya daga cikin su da zai ce kai gaskiya na ji ciwo jiyan nan ga ciwon da na ji ko an yanke ni a waje kaza saboda haka ba zan fita yau ba kowa sai ya ce ya dogara da Allah ya yarda da Allah kowan su a ciki to wannan shine abin da ake so mutum yayi ko da sharri ya zo maka gashi nan ya fuskanta ko ta to ka mai da lamarin zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah za mu dakata nan idan aka sake zama za a ji ƙarshen yadda wannan kissa ta kasance abinda ake so a gane dai da shauye ce la ya'lamu insanu man rahmanu ya ga shuru zahikal insanu da sharrori za su samu mutum inda ya san mai rahama to sharrorin za su same shi ma bai damu ba to abinda ake so a lura shine duk halin da kake ciki kar ka manta Allah tabaraka ta'ala ka koma zuwa ga Allah a cikin lamuran ka gabaki daya abinda makaranta dai da Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana a lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah sa mu gane abin da shi muke so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah sa muna cikin wanda za a yanta wannan wata mai albarka albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah muna roƙonka waɗannan kwanaki masu albarka ya Allah muna tausili da annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayin Allah da aka samu a cikin mu wawaye wanda suke fitowa suna munanan maganganu akan janibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka mana maganin su Allah kar ka jarrabe mu da abin da suke yi Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah kar ka kama mu da laifin wawayen cikin mu albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama in masu shirya ne Allah ka shiryar da su in kuma ba za su shiru ba Allah ka mana maganin su Allah ka kame bakin su su daina munanan magana akan janibi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowa da bukatar sa Allah ya biya mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mudurar sa da wakilin shi tijani da karamar sa da wakilin shi da faidar sa albarkacin alquran da ayoyin sa sallallahu alaihi wa sallam الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلوب وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هدينا صادق المسلمين وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم